أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
يسألون أيان يوم الدين
كي كي حكا يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون مم.
آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون وبال وبالأسهار مهم.
وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون مم.
فورب السماء والأرض إنه إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون الله أكبر
to waɗannan ayoyi kamar yadda al'adar Allah subhanahu wa ta'ala take idan ya faɗi sakamako na waɗanda ba su imani ba sakamako na azaba da narkon da zai musu to kuma sai ya kawo ayyuka na kuma muminai ya kawo siffar muminai wato muminai da siffarsu da kuma irin sakamakon da su kuma zai musu in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da waɗansu abubuwa muhimmai guda hudu izu isa ke rantsewa da asama zatil hubuk a kan cewa dai lallai lallai alkawarin da zai yi lallai zai cika kuma sannan lallai kafirai a cikin rudu suke su kansu ba su da wata kamemai ba su da wata matsaya a game da annabi sallallahu alaihi wasallam ko a game da alkur'ani su ce a sa'irul awwalin waka ce ta mutanen farko su ce annabi ba mai hankali ba ne su ce mawaki ne su ce ƙur'anin waka ne su ce boka ne su ce ƙur'anin bokanci su ce ba za a yi tashin kiyama kuma kuma sannan su ce suna bauta wa gumaka ne don su taimaka musu a ranar tashin kiyama to inna hum lafi qaulin mukutali Allah ya rantsa kan wannan kuma suke tambaya kuma yaushe za a tashin kiyama to shine Allah ta'ala ke cewa ai duk sanda kuka yi samu kanku kane kane a cikin azaba yawmuhum an nari yufutanu duk sanar kuka sami a cikin wuta a nemi ku azaba to wannan ce ranar tashin alkiya amma innal muttaqina su kuma masu tsoron Allah fi jannatin wa uyun su sun kasance a cikin aljannatai gonaki aljanna gona kenan a cikin gonaki a cikin aljannatai wa uyun kuma ga ruwa idan duna ruwa suna gudu to karshen ni'ima da jin daɗi kenan su larabawa sun san su a cikin haƙo suke a cikin sahara suke babu ruwa babu wata ni'ima haka suke a koda yaushe to saboda haka ake yawan kwaɗe ta musu su yi aiki su yi imani za su shiga za su je da sun huta da wahalar ruwa aljanna ce da shuke-shuke da kuma ruwa ko ta ko ina yana gudana kogi iri-iri kogin ruwa kogin nono kogin giya kogin zuma To Allah ya kuma su ce akizina ku karba karba ta yadda sakamakon da za ba ku karba ma'ata ku ma'ata mu rabu abinda ubangijinsu ya zo musu da shi ku karba wato shine aljanna shine yardar Allah shine jin daɗi da kwanciyar hankali da aminci su ne waɗannan to amma me yasa Allah ya musu wannan inda mun kanu kabar zalika muhsini a duniya sun kasance masu kyautata aiki ne sun yi imani da Allah kuma sannan suna kyautawa sun zama muhusinai to ta yaya suka zama muhusinai din kanu kalilan minan laili ma ya hajjahu ma ya hajjahu wato da daddare kalilan ma ya hajjahu ai kalilan ya hajjahu dan kadan suke yin bacci suna ta ibada suna ta salloli da daddare idan kuma asuba ta yi wabil azhar hum yastaghfir da asuba kuma sai su ta istighfar wannan shine halin bayin Allah gashi sun yi aiki sun kwana sallah amma duk da haka sun rena abin da suka yi suna ganin ba su yi komai ba kuma suka koma kamar daman kwana suka yi suna sabo suka koma suna ta istighfari kuma har yanzu su karasa daren da istighfari to haka halin mutanen kirki yake mutumin kirki idan yi maka hidima to sai kuma ya dawo yana baka haƙuri a yi haƙuri ɗan kaɗan ne fa in zai ɗauko wani abu mai yawa ya baka ce to ga ɗan gutsarin goro ko ce ga ɗan sule ko ɗan sisi ko yan naira in ka zuwa sai ga dubannan ɗaruruwan nerori wato sai karanta abin da zai yi wato shi a gurinsa kankani ne ya baka kuma ya dawo ya ne maka hanzari kishiya ko sabanin wanda ba na kirki ba shi mutum da ba na kirki ba bai maka wani abin kirki ba amma ya ta kwarzanta abin yana ta yadawa to saboda haka waɗannan mutanen kirki ne sun kwana suna abin kirki amma duk da haka suna nuna wa Allah subhanahu wataala ba su komai ba su har yanzu a cikin mazuni bi suke saboda haka suke ta neman gafara shi sa za ga mutanen kirki musamman in ka zo bangaren sufaye za ka samu cewa ko da yaushe su suna nuna ba su yi wani aikin kirki ba in ka duba wannan wakar da ke ta zikiri wanda dakta akilu aliyu ya kaga take da anshinta ma na fake da barhama mai son afuwa ne ka gani ko to haka in ka shiga cikin wakar haka za ka ta gani kamar tun da Allah ya ma ce duk a duniya ma shi iko kowa zuni to haka nan suke ko da wani lokaci ka dubi annabi sallallahu alaihi wasallama babu ya shi a halittar Allah babu ya shi a kusanci da Allah subhanahu wataala zunubansa an gafarta masa inda ma zai yi an gafarta masa inda ya yi so da ka kuma shi ma'asumi ne ma Allah bai halicce shi akan zai iya yin zunubin ba amma duk da haka kuma ko da yaushe kamar yadda ya zo a musulun cewa kullum yakan yi istighfari fiye da sau ɗari a rana a buhari kuma fiye da sau saba'in kuma duk inda ya zauna akan kirga istighfari istighfari kamar ɗari da ashirin duk da wannan kuma sannan ya kwana yana sallah ya kwana yana ibada kafofinsa su ta kumbura har a tausaya masa duk a cikin sahabban nasa ba wanda yake irin wannan ibada da har kafofi za su kumbura idan da da akwai da an fada shi da ba shi da zunubin shi da yafi kowa kusanci da Allah shi da yake da garanti shi ne kuma yake ta ibada har kafofinsa suna kumbura har a tausaya masa ya rasula don me kake wahalar da kanka an fa gafarta maka kai fa dan gatan Allah ne shi kuma shi to afala uhibbu an akuna abdan shakura to kuma bazan so na zama kun bawa mai godiya ba ai tunda an yi min wannan alheri ni kuma sai na gode za a gani sahabbai da aka yi musu albishir da aljanna ba wanda jin haka kuma shi kenan sai ya kwanta ƙara jajircewa suka yi da ibada to haka mutanen kirki suke in ka ga mutum yana nuna shi babu kaman shi shi ne akan tabarki madadici shi ne kaza to wannan banza ne shirme ne wanda duka ga cewa kullum yana nuna shi ba komai ba ne kullum yana nuna shi mai zunubi ne shai ibrahim ba ga a ƙarshe ya rubuta littafi ba da kan tauba littafi ya wallafa su kutum na tuba ta ce ya aiwai ya tuba ne wai daga abubuwan da yake to haka bayan allah in ka duba shai isa ibn taymiya shi ma ai karshen rayuwa sai da ya rubuta littafi na at-tauba shi ma littafin tauba mun taba zuwa da shi irin da mun karanta idan ka ce wannan shi ibrahim tubaye daga irin aƙidojinsa to shi kuma malamin kafa shi ma ga shi ma ya rubuta kitabun tauba to saboda haka salihi a kodayaushe duk aikin da zai gani yake kamar wato ba wanda ya fi shi zunubi saboda da akwai haɗari kwarai da gaske shi Allah subhanahu wata'ala ba wai yawan ibadar ko ƙarancin ibadar ita ce ba wanda ya ga dama shi ne yake masa abin da ya ga dama in ya ga dama yi maka alkhairi ko da ku kai sharri kake in ya ga dama sharri ko da kuwa alheri kake yawan ibada da rashin ibada ba shi ne ake kiyasta irin abubuwan da zai yi na alheri ko na sharri ba so saboda haka Allah ta'ala yana da abun tsoro shi sa suke jin tsoronsa shi ne ya zama a cikin ka'idoji na sufaye har karka amince da makarin Allah idan kana yin wani aiki wanda lalle mai wannan aikin lalle in yi cika da shi aljanna zai shiga to karka yadda karka saki jiki karka dena karka ɗauka eh haka ne wannan shine in ka yadda to ka amince da makarin Allah afa aminu makarallah wala ya amanu makarallah illa qaumul khasiruna ba kowa zai amince da makarin Allah ba sai mutane wanda suke tababbu kullum ka zama bainar khawfi war raja sanda ka ka shiga cikin wani tsanani to ya kasance raja wato fatan samun alheri a wajen Allah da ba zai kuntuta maka ba ya zama wannan shine ya fi yawa duk sanda kuma kake cikin kwanciyar hankali da yalwa to kuma ka ɗauka ka kuma rika jin tsoron Allah kuma har yanzu akan wani shine ka hada bayan alkhawfi war raja amma idan kana cikin cuta baka san yadda za ka kare ba to ya kasance raja'in ka ifiyau saboda Allah shi kuma har yanzu wallahu fi zannil abdi ko kuma inda zannihi bi Allah yana gurin da bawansa yake zatansa idan kai zaton alheri zai maka to alherin zai maka in kai zaton sharri sharrin zai maka to idan ka ka shiga cikin halin da kake neman alheri to sai ka yawaita ka karfafa kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala to babu lokacin da ya kamata ka karfafa kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala sai a san da baka da lafiya baka sani zaka tashi ko kuma ba zaka tashi ba da da akwai wata kasida ta wanda ko da za ga ina yawan karanta ta ita ma ta a tauba ce kawai dukkan mutane haka muka koya daga wajen mu shugabanninmu Eh, duk karatunka duk iya karatunka duk yawan ibadarka duk yawan kyautarka duk yawan karka ɗauka wannan wani abu ne ka nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ka yin komai ka koma gare shi kana neman gafararsa kila a cikin abubuwan da kake kila baka sani ba ko akwai riya ka duba irin su sai na abubakar kullum sukan liƙewa waɗanda sun ga suna yawan ganawa da annabi suna sirri ko ya taɓa ambatansa yana daga cikin munafukai haka suke kullum cikin tsoro to kun ji irin yadda siffarsu take su muhusnai su bayin Allah wannan shine abin da suka yi da jikinsu wato ibada badaniya ibada ta jiki yawan sallah yawan zikiri yawan karatun alkur'ani kullun da daddare kalilan ma ya wannan ma din ƙari ce sai a ɗauke ta kalilan ya haje ƙuna ɗan kaɗan suke yin bacci wani kuma suna cewa to a kar a ce Allah ta'ala ya yi wani abu da aka rage masa to amma wannan ka'ida ce fa ta larabci ka'ida ce ta nahau to akan ce kalilan ma wato ma a ce wato kalilan kwarai ne kadan din ta kai kadan baccin da suke dan kadan ne kwarai wannan ita ce ibada ta jiki an san kuma da rana ma fa azumi suke fa ba haku kuma za su zauna da rana kuma su ta bacci ba ko mai suke ko noma suke ko wata sana'a suke ko karatu suke dai kuma har yanzu ga azumi a baki akwai inda dindindin su kuma wannan suke a cikin azumi suke son da hari wanda kuma kullum salloli suke duk wanda za ka ji wani masu littattafan nan wanda suka kawo mana musuluncin nan ko mazhabobin nan shugabannin mazhabobi shugabannin ma duk idan ka karanta tarihin za ka yawan ibadar wani raka'a dubu yake kullum da daddare wani fiye da haka wani raka'a ɗari wani ɗari uku wani ɗari biyar kullum kuma sai ya yi za ka samu wani ya shekara arba'in alwalarsa da ya yi ta sallar isha ita yake magarba wani a tun wacce ita yake sallar asuba ya shekara arba'in haka kenan wato bai bacci ba a duk a tsawon waɗannan shekaru kuma da rana kuma ga karatun ƙurani dare da rana wani a sallah ke karanta da wanda za ka samu cewa a rana ɗaya sai ya yi saukar ƙurani saba'in in kana karanta ka ɗauko littafin allaka nauyi الإكثار من الإبادة ليس ببدعة يويت إبادة با بدعة بني to mun ji ibada su ta jiki to sannan kuma akwai ibada maliya wa fi amwalihim ko haƙul lisa'ili wal maharu a dukiyarsu kuma har yanzu akwai kuma wani haƙƙi da suke fitarwa lissa'il ga almajiri wanda yake yawo yake bara wal maharu da kuma wanda shi yana zaune baya yin barar amma ba shi da shi kuma ba za a iya ganewa ba za a iya rarraba da gangadin makafu ba shi ba bara yake ba kuma za a gani da a siffa kamar ta me shi so da ba kowa ne zai iya fahimta har har wato ya zo ya taimaka masa ba to ne shine almaharu irin suna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana cewa laisa asa'il bidawa allati allazi tarduhu al-nuquma wan nuqumatani wal akala wal akalatani wat tamra wat tamratani ولكن المسكين أو السائل الذي لا يجد جنا يغنيه ولا يفطن به فيتصدق فيتصدق عليه wato shi idan an ce almaji ko an ce miskini ba wai wanda yake yawo in ka bashi dibino daya ko dibino biyu ya tafi ba in ka bashi lawato ko lama ɗaya ko cokali ya tafi ba in ga bashi naira naira biyu ya tafi a'a wannan ba shi ne almajiri na hakika ba almajiri na hakika shi ne wanda ya kasance yana zaune ba shi da wani abu da zai juya ya samu abinci shi kuma da wahala a iya gano shi balantana a zo a taimaka masa yahsibuhum aljahilu aganiya amina ta'affu sai wanda bai sani ba ya rika tsammanin mawadaci ne muloniya ne buloniya saboda mina ta'affu wai dan saboda ya kare in kun ba za ka cewa haka wannan ma zamani yake kullun sai wanda zai tashi yana yawo kila gida gida ofis ofis shine za a biya amma idan ka zauna wai ka ce kai kamewa za ka yi to shi ke nan soja ai ai wannan mawadaci wani ma idan za za a kawo ma abu za a ba shi ganawa shi a ai wannan in ka bashi bayarwa ne kawo nan ya yawanci haka mutane suke mana yanzu za ga cewa duk wanda ya koyi hada jini da ni ko yake zaune a wani gida na ko idan an zo rabon zakawai duk ba ba za a ba su ba a ayi gani ne idan kawai ni ba na yawo ba na bi gida gida ba na bi ofis ofis ba na bi rumfa rumfa kanti kanti eh to to kuma har abada ba za mu ba da izinin Allah wanda ya ga zai yi wanda ya ga ba zai shi kenan da sallah ake duk inda ake sallah a duniyan nan liman yake jan asham ana tattara zakatul fitr a bashi amma munan kwaya daya ba wanda ita ba mu to in ka kawo din ko mu shi ai za mu biye waɗansu kullum fa a bayarwar muke to to waɗannan ake shi miskini shi ne ko wanda ya kasance abin da yake da shi a tare bai fi cinye a shekara ɗaya ba miskini fa kenan ba ko in ce shi ne fakiri shi miskini shi ne wata kutayin to amma mutane sun ɗauka fakiri wanda ba da komai ko karfan fana ba ba aljihunsa shi ne fakiri to wanda yake da abin da zai ci shekara guda ma shi ne ma wato farko na farkon wanda za a bewa zakka to an ce wannan aya tana nufin inda haƙƙun ma'alu sai a ɗaura kamar zakka kenan to ita kuma abin da yake da likitarwa shine wannan sura ta makka ce ita kuwa zakka ba a farlanta ta ba sai a madina to kenan akwai wani haƙƙi lilmali haƙƙun siwa zakati a cikin dukiya akwai wani haƙƙin wanda ba na zakka ba za a iya sada zumunci bayan ka fitar da zakka ba kuma shi kenan ba a'a za ka ci gaba da taimako da dukiyarka sada zumunci taimakawa gajiyayyu duk wani wanda kuma taimaka masa wato zai kasance taimako ne ko na zumunci ko na addini ko kuma taimaka masa yadda zai samu lafiya ko taimaka masa yadda zai samu gurin zama ko yadda zai nemi ilimi ko yadda zai samu jari duk wannan ai ita zakka za ka bewa ne wanda ba ku da wanda da Allah bai ce ka ciyar da shi ba to sauran na kusa da kai kuma fa wa'anda ya kasance ba za ka biya zakar ba kuma fa ai kaga ana neman lalle ka taimaka musu to tunda ba zakka ake nufi ba to irin wannan taimakon ake nufi to kuma wafil aradi kaga wannan ibada ce amma ta dukiya ce ba ta jiki ce ba so da musulunci yana da abubuwa guda uku akwai wanda da jiki ake gaba daya kaman sallah kaman azumi akwai wanda kuma ake da dukiya gaba daya shine kaman zakka akwai wanda ake da da dukiyar da jikin kama aikin haji wanda ya kasance da jiki ake gaba ɗayansa to wannan wani baya wa wani amma wanda ya kasance da dukiya ake to ana wakilta wani ba za ka iya wakilta wani ya ya rarraba zakka ba sai kai kayi da kanka ba ya kai kyauta gurare ba sai kaje da kanka ba hajji da yake abu ne wanda shi kuma ya hada da dukiyar da jikin to saboda ka wani zai iya wa wani amma an samu cewa kamar azumin nan da ake yi idan mutum bai ya mutu ko ya yi niyyar wani azumi bai ba ko kuma akwai azumin watan ramadana bai yi ba ya mutu to an ce waliyansa za su iya mar wannan azumi wani ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce mahaifiyarta ta mutu da azumi a kan shin za ta iya mata ana binta azumi ce to kina ga idan da kaman wani ne daga cikin mutane yake binta bashi za a biya mata sai ta ce eh ce to ai haƙƙin Allah ai yafi sau da sai ki je ki biya mata wani ya zo yana cewa mahaifinsa ba zai iya zama akan abin hawa ba kuma ya yi niyyar aikin na yi masa sai yi ce za ka iya masa shi ma ya faɗi irin wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam lama ya ji wani yana cewa labbaik Allahumma an shibir mata Allah ka amsa wannan haji da zan wa shibir mata sai annabi shi tukunna kai kayi wa kanka tukunna kafin ka yi wa shibir mata ta ce a bai to to ka fare wa kanka tukunna sannan daga baya sai ka zo sai ka yi shibir mata mahallin shahidi ne ana manzo sallallahu alaihi ya yi izini cewa za a iya yi wani aikin haji sai dai kawai sharaɗin shi kenan sai ka fara yi wa kanka tukunna kar ka zama wanda mun bulu tukunna wannan kawai shi ne shirin wafi an futukun ko kuma wafil arabi ayatun lil muqini a ƙasa nan da muke gani akwai ayoyi alamu da suke nuna ƙudurar Allah subhanahu wata'ala da iyawarsa da ikonsa da cancantar shi kaɗai ya fi dacewa a bauta masa idan ka dubi ƙasar ita kanta yadda ya shimfiɗa ta shin ma ƙasar wannan rere ma a ina aka samu shi in ka dubi duwatsun da suke kai in ka dubi tsirran da suke fitowa in ka ga ka dubi mutanen da suke yawo akan ƙasar in ka dubi bishiyoyi in ka dubi tsuntsayen in ka dubi dukkan halittu dai waɗanda suke bayan ƙasa kogi ne ruwa ne in ka dube su za ka gano alama amma ba kowa zai gane wannan abubuwa na mamaki na hikima da iko bas na Allah ba sai wanda ya kasance mumini mukini wanda baya kokonto a game da lamarin Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da haka kafirai ba su fa iya samuwa wanda ya wannan ba idan ka tambaye su waye ya halicci sammai da ƙasai man khalaqa samawati wal arda wa sakkara shamsa wal qamara la yaquluna Allah sai ka sai ka ji sun sun ce Allah ne fa na yufaku to ko me yake kawar da su kuma ba sa imani da Allah din su mutu wala in sala'atu man nazzala min as-sama'i ma'an ba aka rage fi man da zala mina sama'i ma'an ba aka rage fi ba a haya bi da min ba a di mauti hako wannan na cikin social an kabuti ko kuma min ba a di mauti hannun a yana jin kamar shi kaɗai duk dai sauran ba su kawo wannan min din nan ba saboda shi har ji ba wai sai lalle wai an gaya maka ba kai ma in dai kana karanta za ka gane za ka gane cewa ba za ka taɓa zai duk sauran sai dai su ce ba a da mautiya amma shi min ba a da mautiya to saboda haka in an tambaye su wa yake saukar da ruwa kun waye kuma idan yake tsurowa da tsirrai yake raya ƙasa bayan ta mutu nan ma sai ka ji sun ce Allah ya fito alhamdulillah ya rasula ka ce to alhamdulillah tunda kuma da kanku kun sani balaka sarun la ya ake nuna ba haka bane bal aka saruhum la ya ke nuna ko da akwai wani kuma shi ma to su to haka to haka ayoyin su suke tafiya duk sai ga abubuwa kamar ɗaya ɗaya ɗaya ana haka to wannan shine dai mahallin shahidi sun sani sun san abubuwan nan Allah ne yake yi amma da haka kuma sun ƙi su imani wa fi anfusikum kuma har yanzu ku dubi kanku yadda Allah ta'ala ma ya halice ka fi aka sanya ta ƙauye sun ka dubi yadda dabbobi suke da hannun da kafar duk gaba da da shi suke tafiya amma kai Allah ya ka a tsaye da kafofi da hannayen ka mai kyau ka sa riga ka sa kula ka sa takalmi to ka dubi irin yadda kake shakar iska ka dubi irin da kake bacci yadda kake shakan numfashi ka dubi yadda kake da fahimta yadda kake gani yadda kake ji abubuwa ne ga sunan ba za ka iya lissafa su ba a jikinka ma kawai jikinka kawai in ka wato irin wato kalaya kalaya ko wani unit unit za ka samu sai ka samu miliyoyi a ɗan guri kaɗan sai ka samu wannan abin ya kai miliyan kuma baka taɓa samu an samu wata tangarɗa ba ko numfashin ya kiwa in ka ga wani to wani ne ya yi wani abu ko kai kai amma dai shi dai Allah subhanahu wataala yadda yake dinnan in dai zaka bi ka'idojin ka ci abinci yadda ya kamata ka sha ruwa yadda ya kamata ka bar wajen numfashi to haka za ka zauna har abada ma ba rashin lafiya almi'ida baitul da'i uwar hanji nan ne gidan cutoci duka duk cutoci a tumbi suke shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya zama dole sai ka ci abincin to sai ka raba cikinka gida uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya ruwa kashi ɗaya numfashi kuno sharbu wala tusirbu ku ci ka shakar ku yi barna to in dai za ka yi wannan kuwa to kuwa har abada ba za ka yi rashin lafiya ba mewa ajalinka sai je zama mai nisa kowa yana da ajiye na kusa da na nisa to sai a tsallake wannan sai an je wancan tunda Allah ta'ala ya kaddara a bayan ayoyin da muka karanta kullum nafsin za a katil maut eh duk mai rai zai ɗanɗani mutuwa to afala tubsirun ba za ku lura ba wannan ba wai ku gani wai da ido ba ba za ku yi tunani ku lura ba sannan za ku gane ikon Allah da iyawarsa har yanzu baka baka taba jin wani ya yi kilemi shi ne ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba yi za ka cewa ba inda zai ba an yi tinkiya ba dole ina take da ai da sai ta haifi kuma waɗansu tumakin su ma su haifi waɗansu amma ai tun daga kanta ba a sake ba wafi sama ya rizukum kuma har yanzu abincinku da duk wani abu da za ku yi amfani da shi daga sama yake zuwa ma'ana daga cikin ruwa ne ruwa yana sama da ku daga gajimare ruwa zai zubo to wannan ruwan to duk abin da muke gani muke ci muke sha muke sawa a jiki gidajen da muke shiga da motoci da babur da keke da ake hawa da jakunan da ake dukkanin daga wannan ruwan suke أولن يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقت ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي duk wani amirai daga ruwa yake to shine Allah ta'ala yake rantsewa kawar rabbi sama'i wal ardi na rantse wato yake rantsiya da zaki da kansa kawai rabbis sama'i wal ardi ina rantse muku da ubangijin sammai da ƙasai wanda shi mai rantsuwa shi ne inna hula duk abin da nake faɗa muku nan gaskiya ne halittar nan gaskiya ce maganar manzanni gaskiya ce littattafan da na aiko da su gaskiya ne za a mutu gaskiya ne ni zan tashi matattu gaskiya ne duk wanda ya mutu ranar tashi kiyama idan an tashi kiyama wanda ya yi abin kirki a bashi abin kirki wanda ya yi mummuna a saka mada mummuna duk wannan duk gaskiya ne me yiwa akwai wani abin da idan na gwada ma da shi ba za ka gane ba amma misali ma'anakun an iku gwargwadon abin da wato yadda ka san za ka yi firci in dai ka yadda lallai kana magana za ka yi firci to in dai ka yadda da wannan gaskiya ne to wannan ma abin da nake faɗan nan gaskiya to shi ne abin da Allah ta'ala ke gaya mana za mu duba mu gani cewa rantsuwa ce a cikin wannan sura kamar guda uku farko Allah subhanahu wata'ala ya rantse da waɗannan abubuwa da mala'iku da gajimare da kuma jirgin ruwa duk ya rantse da su sannan ya zo kuma ya rantse da kuma sama ya rantse da abu wanda ya kasance karami da ba a yadda ba sai ya kara ya rantse da sama da ya ga har yanzu ana shakka sai ya ƙara girman abin rantsuwar rantse da kansa to haka Allah subhanahu ta'ala yake a ka'idojinsa to to da dai isar to mu je mu karasa
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم والمكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه قال ألا تعلمون فأوجس منهم شيبة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصفت فتاها وقالت عجوز عجوز قالوا كذلك قال ربك إنه إنه هو الحكيم العليم الله أكبر
to bayan abubuwan da muka ji Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya kawo kissar annabi Ibrahim alaihi salam da kuma kawo kissar waɗansu annabawa har yanzu daga baya ba don komai ba duk da waɗannan hujjoji da Allah subhanahu wata'ala ya gabatar ya rarrantse a kai amma duk da haka kafiran maka ƙurayshawa da larabawa da a arab ba su yadda ba sai 'yan kaɗan ne aka samu waɗanda ya kasance suka yadda kamar yadda ayat da makaranta da aka sarun la ya akasaruhum la yu'minun akasarna la yu'minun wato sai yan kaɗan ne waɗanda suka yi imani to saboda haka Allah ta'ala zai kawo kissoshi na annabawa tare da jama'arsa tare da jama'arsu don saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji hankalinsa ya kwanta cewa ba shi kaɗai ba ne akwai annabawa waɗanda suka gabace shi su ma Allah ta'ala ya aike su zuwa mutanensu amma sun karyata amma Allah subhanahu wata'ala bai kyale su ba ya halakar da su saboda karka damu don waɗannan sun kisi imani da abin da ka zo da shi waɗancan sun fi su komai sun fi su dukiya sun fi su ƙarfi sun fi su iya yaƙi sun fi su makamai sun fi su ‘ya'ya sun fi su gine-gine amma da suka karyata ba su gagar Allah ba sai da ya halakar da su saboda kai ma kai haƙuri idan sun karyata ka ko ba a halakar da su a duniya ba za a ɗanɗana musu azaba kamar yadda aka yi musu a badar kuma sannan a lahira ɗin kuma sannan ga azabar saboda haka sai a fara da annabi ibrahim saboda shine shekul anbiya eh, shine shehun annabawa eh, kuma shine har yanzu a ya zama mahaifi na sama ga annabi sallallahu alaihi wato eh, kuma shine wanda ya roƙawa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan annabtaka an san dai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama nabiyun ne wa adamu bayan ɗini wa ruh annabi adam yana tsankanin yimbu tsankanin tabo da ruhi sannan ba a ru- ba a busa mara rai ba sai dai ah, tabo kawai an gina shi dai ga dai mutum mutumi amma ba rai to a sannan ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne to amma komai allah subhanahu wataala yakan yi shi ne da dalili mun dai ji annabi ibrahim kamar yadda allah ta'ala din shi da kansa ya kawo wannan kissa rabbana ba wa ba'ath fihim ko rasulan yatalu alaihim ayatika ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم nan shi ma mai abin nan ɗin ko mai wai zaki a ƙarshe ai nan shi ma ni dai shi kaɗai nake ta gani duk sauran sai ya talu in dai kai kai ya talu to kuma sai shi wai zaki shi to amma shi wannan sai yake sai wai zaki shi a can ƙarshe kamar irin yadda ah, ah, rasulan min anfusihi to saboda haka annabi ibrahim shine yake cewa ya allah wa ba'athihim ka aiko musu ah, ah, rasu- fihim wa ba'athihim rasulan minhu ka aiko musu annabi daga cikinsu ka aiki annabi a cikinsu kuma ya zama daga cikinsu har yanzu larabawa wanda zai rika karanta musu littafinka kuma ka bashi hikima ya rika sanar da su abubuwa na hikima su ne wayannan hadisai da sauran to shine wanda zai rika kuma shirirawa da su yana tsarkake su shine Allah din ya amshi wannan kuma addinin musuluncin nan ma Allah ta'ala yake cewa addini na annabi Ibrahim to saboda waɗannan da dalilai da yawa to shine Allah subhanahu ta'ala ya fara da annabi Ibrahim kamar ya fara kamar da ɗan gida tukunna tunda magana ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kwa shine ɗan gida ɗin, shine tushen ahlul bait din أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت gashi abin da ake gaya wa annabi Ibrahim shi ahlul bait to shine a fara da ahlul bait hal ataka ana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam hal ataka hadisu daifi ibrahim al-mukrami shin labarin bakin annabi ibrahim masu girma ya zo maka wannan an yi amfani da hal nan don saboda mai sauraro ya sake shiryawa wato ya sake kasa kunne ya ji wannan labarin kamar yadda in ka zo zama hudu don saboda ka sha labari to irin wannan ne don saboda ka mai da hankali ka saurara shin labaran ko labarin bakin annabi ibrahim masu girma ya zo maka to bai zo ba to gashi yanzu za a gaya maka izu da kalu alaihi faƙalu salama yayin da suka shiga su waɗannan baƙi wajen annabi ibrahim suka ce salama ai nusallimu alaika salama muna yin sallama gare ka ƙala salam ya ce wa alaikum salam su sun yi wannan gaisuwa falan ɗaya shi kuma ya ƙara da wa alaikum salam wato tasa ta fi tasu wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asan min awr awr duha idan aka yi muku gaisuwa ku kuma sai ku yi da fiye da wacce aka yi muku ko kuma kurkume da ita ita daidai kamar yadda aka yi muku kenan na ga wani yana ta faɗa wai don menene mutane idan za su rubuta wasiƙa irin a waya su zai rika cewa salam yana ganin wani amma mutane wai su yi ta shiga shara ba shari mutane ma baƙaƙen jahilai wanda duk sun cika irin wannan facebook ne waye waye kuma kowa yana jin shi malami ne abin da ya zama nassi ne a cikin qur'ani alu salam ta kala salam aw munkar to me yawa shi ma din kaman yadda malamin ta wannan salam an shafe alaikum alaikum salam aka shafe alaikum din suka yi masallama ya mayar musu da sallama wacce ta fita su mala'iku ne an ce guda uku ne mala'ika jibril mala'ika asarwai da mikaye da asarafi an ce a su su tara ne mala'ika jibril shi na goma su sun ce ai sun kai ma wajen goma sha biyu akwai maganin da mala'ika je suka zo suka tsuro gidan to kawun munkaru da ya gansu a zuciyarsa ki to waɗannan mutanen waɗanne iri ne wato sai yake yin shakkarsa sun da alheri suka zo koko ba da alheri ba don saboda za mu gani nan gaba zai kawo musu abinci ba za su ce ba faraga ila ahalihi shine ya sada hakan nan kamar wato a ɓoye ya je wajen iyalansa ta jaji ijilin sami sai zo da dan mariki saƙo sashe wato an soya shi ya kawo musu inda ka ji sa lalle suna da yawa ne inda ba su ya bai wuce yan kaji ko kuma rago ko akuya ba saboda wannan shine babban abin da mafi tsada da darajar abin da yake kiwatawa shi makiwaci ne mai arziki ne sosai mawadaci ko mai kyauta kullum sai ya nemo bako to sai Allah kuma ya kawo mar yau baki ma ba bako ba ya kawo musu ijilin sami a sotu hoto ijilin hanis ya soyayye sai ya ba su kala ala ta kulu wato kamar shi da taushin murya ai bisamla bisamla ai sai a ci amma da ce ku ci to nan ba ladabi a cikin ba za ku ci ba ne to a wancan ce falamara aidiyahu la ta sule ne na to shi kenan za a ɗaka yi ba abin da makaranta daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa sunna al-qawmi amin amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله